أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا ورسولنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna TV EKS ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake nan a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 250 cip cip kamar da yan uwa masu bibi da muka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي من أسكن سورة واتو البلد كينان لا أقسم بهذا البلد سلوكتي من هالنسا زام تشري مسألة تقريبي ودا أشرين دا تقوس أتكن للتافي دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نفاتا الله سبحانه وتعالى ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya a mas'ala ta 228 a cikin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala aw miskinan za matraba kinan ko ya ciyar da miskini tunda an ce falaqta hamal aqaba an fassara aqaba tafsir alquran bil quran al muttasil kinan wama adraka mal aqaba sai fassara fakku raqaba an tadabawa aw it'amun fi yawmin dhi masqaba ko ya ciyar ayidi wanda akwai tsarnin yunwa yatiman za maqraba maraya wanda yake ma'abucin kusanci saboda shine mafi haƙi ba wai sai shi ba au miskinan za matraba an gane ko kuma maraya wanda yake ba mai hali ba au miskinan ko ko miskini za matraba ma'abucin talauci malam yace ya dullu wannan nasu yana nuna zahiruhu zahirinsa yana nuna ala annal miskina shi miskini lasiqun bit turabi ya damfalu ga ƙasa inji malaman zauri kinan ya haɗe da ƙasa laisa inda hu shay'un bai da wani abu fa huwa ashaddu faqran shine mafi talauci min mutlaqil faqir daga wato talaka kama a ce talaka kawai sallah haka kama zahaba ilaihi malik kama yadda malik ya tafi wa kathirun min ulama da kuma wato sashen malamai an gane ko kina akwai malaman da sun tafi wato a sabanin wato haka malam yace to wa qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala amma safinatu a cikin suratul kahf inda khadir yake fassara ma annabi Musa dalilin da yasa ya fashe jirgin ruwa yake cewa amma safina jirgin ruwa fakanat li masakina ta kasance ta miskine ce ya amaluna wanda suke aiki da yace li masakina bai ce li masakini ba to shi wannan sigatu muntahal jumu' ne tana daga cikin wato abin da na mamnu min as-sarf da kaune ce ba a ce li masakini ba an gane ko malam yace to ya dullu wannan yana nuna ala khilafi zalika sabanin wannan li'annahu domin nan ya li'annahu domin shi sammahum ya kira su masaki na talakawa ma anna lahum safina tare da cewa suna da jirganyar ruwa amilatan wanda suke aiki lil ijari don wato kamar a ce ijar wato don wato mu ce aiki ko kuma mu ce don yin jinga wanda suke aiki da ita an gane ko ijar kamar ana iya cewa an bada abu wato don jinga a yi aiki a biya kenan malam yace to wal jawabu amsa an hada daga wannan muhtajun ilaihi ana bukatuwa zuwa gare shi ala kilal qawlaini akan dukkan maganganu guda biyu da malamai sun kai kinan wasu sun ce miskini ya fi talauci wasu sun ce fakiri ya fi talauci kalima ta miskini suka ce ta samu asali daga sakana yaskunu shine abu ya kwanta domin talaka harkokin shi sun kwanta sun tsaya can ko ku sakana yaskunu ya samu natsuwa daga as-sakina ne saboda talaka yana da natsuwa kwarai da gaske baya yi al'amura hawan kawara wasu ka ce daga sakana ya sukunu ne kenan ya kaskanta daga almaskana ne to zance mafi inganci dai sai dai a ce kwantawar al'amura amma kuma talauci baya sawar kaskanci saba ma Allah ko da kana da hali kana iya zama kaskantacce idan dukiyarka ka tara ta ne ta hanyar da bata dace ba ko ko ka tara ta ta hanyar halat amma kana sabon Allah da ita kana kokarin wulakantar da bayan Allah amma shi kuma faqiri sun kace daga alfaqira ne wato kashi na na gadon bai kenan wanda faqira talauci yana karya wannan gadon baya Allah ce ta zunnu an yuf'ala biha faqira azaba wanda ke karya gadon baya a cikin suratul qiyama to wannan ta fuskar luga kenan malam yace amma alal qawli ala qawli man qala in mun tafi akan fadar wanda yace innal miskina shi talakka miskini kenan man indahu ma la yakfihi yana yana da abin da baya isar shi kenan yana da wani abu amma baya isar shi ka shafi'i kamar shafi'i malam yace to falladhi yadhharu li abinda yake bayyana gare ni annal jawaba amsa annahu yaqulu na cewa al miskin kalima ta miskini inda al-itlaqi in an ka an ka fade ta an ka batta sake wawai ba tare da an yi mata kaidi ba to yansarifu tana komawa ila man indahu shay'un zuwa ga wanda yake da wani abu la yakfihi amma baya isar shi fa idza quyida idan an kai mata kaidi bima yaqtadi ga abinda yake hukunta cewa annahu la shay'a indahu bai da komai fadhalika yu'lamu to wannan za a fahimce shi ne min alqaidi daga qaidi az-za'id wanda an ka kara la min mutlaqi min mutlaqi lafz al-miskin ba ta fuskar kalmar miskini aka fahimce shi ba saboda an kara wani abu kamar nan da an ka ce miskinan aw miskinan sai an ka ce za matraba to nan da an ka gane talaucin shi ya kai makura wa alaihi ma yace to in mun ka tafi akan wannan fallahu Allah fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya qayyada al-miskina ya qayyade kenan miskini bi kaunihi kasancewarsa za matraba ma'abucin tarauci wanda yayi masa katutu yayi masa kanta yayi masa dandazo falau lam yuqayyidhu da Allah bai kayyade shi ba lan sarfa ila man indahu ma la yakfihi da sai fahimta ta koma zuwa ga wanda yana da wani abu amma baya isa shi fa madlulu lafzi famadlulu lafzi abinda lafazin yake nunawa yake bada ma'ana halatul itlaq in an bar shi sakewa wai la yu'aridu ba zai ci karo ba bi madlulihi da abinda yake nunawa halatul taqyidi in an yi masa qaidi an gane ko kina in an kara da wani abu za matraba daga at-turabu ne wato kasa kenan an gane ko kamar yadda cikin hadisi taribat ya daka ma'ana hannayenka sun yi asara in baka zabi mace mu abuciya addini ba wa amma ala qawli man qala ko yace hannayenka ana nufin kai gaba daya wa amma ala qawli man qala mana yace in mun tafi akan wanda yace bi annal miskina shi miskini ahwaju shi an mafi bukata min mutlaqil faqiri daga wato kalma ta faqiri talaka kenan wa annahu la shay'a indahu shi kuma baya da komai shi talakan fayujabu to za a bada amsa an ayatil kahfi daga ayatul suratul kahfi bi ajwibatin sai an bada amsoshi min ha daga cikin wannan annal murada abinda ake nufi bi qawlihi da fadarsa masakina wato annahum qaumun da'afun mutane ne masu rauni shi ake nufi la yaqdiruna ba sa da iko ala mudafa'ati adh-dhalama su tunkude wato adh-dhalama az-zalumai kinan jam'i ne na adh-zalim kama al-kataba jam'i ne na al-katib kama al-khazana jam'i ne na al-khazin wa yaz'umuna malan yace suna riyawa kinan suna fada shine riyawa inji malaman zauri annahum cewa su ashratun goma ne khamsatun minhum biyar daga cikin su zamna marasa lafiya ne jam'i ne azzamin mutumin da bai da lafiya ba azzamanu ba an gane ko to madalla kinan sai zama tuna ana nufin nan masaki na masu rauni ake nufi ba talakawa ba waɗanda ba su da komai wa minha daga ciki annas safinata wato wannan jirgin ruwa lam takun milkan lahum ba tasu bace bal a'a kanu ujara'a sun kasance masu aiki don a biya su fiha a cikinta jam'in na al'ajiru wa aw annaha ariyatun koko aronta suka yi don su nemi abinci wallamu ita ko lamun ya lil ikhtisasi tana nuna keɓanta ba milkiya ba ya an ce abu ya keɓanta da kai ba ana nufin naka bane kai kadai an gane ko to shine abin da malam yake son ya ce domin lamun tana da ma'anoni daban-daban a cikin yaren larabci kadiba cikin mughnil labib an kutubul a'arib sannan kadiba a cikin mafatihut tafsir na ustad dr ahmad sa'ad al-khatib da ya bayani akan ta ya nuna tana da ma'ana fiye da 30 sannan kuma kadiba cikin littafai da akai akan wato huruful ma'ani wa min ha waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a annas mal masakin kinan suna na al masakin da yazo a cikin aya al masakin utliqa alaihim an yi amfani ne da shi a gare su tarahuman dan saboda nuna jinkai da tausayi da du'fihim ga raunin su malam yace to wallazi yadhharu abinda yake bayyana li muqayyidihi ga wanda ya taskance wannan afa Allahu anhu Allah shi masa afwa anna hadhihi al-ajwibata wadannan amsoshi da aka bayar la dalila ala shay'in minha ba wani dalili akan wannan falaysa fiha hujjatun yajibu ar-ruju' ilayha ba wani dalili wanda yake hukunta cewa dole sai an koma zuwa gare ta wa mahtajja bihi ba'dhum abinda sashi ya kafa hujja da shi min qira'ati ali radiyallahu anhu ta qira'ata ali limasa limasakina بتشديد السين أنك مسين شدة جمع تصحيح لمساك jam'i ne na sahihi kenan na jam'u mudhakkaru salim domin mufardakin shi ya ce shi an kace mishi sahihi an gane ko da jam'u muannathu salim shi ma an ce salim li salamati bina'i mufradihi jin ko jam'u taksir li'annahu lam yaslam bina'u mufradihi yace jam'u tashihi li masak ga mutumin da ake kira masak bi ma'anal mallah al mallah shi ne mai tukin jirgin ruwa ba mai yin aikin gishiri ba au dabirul musuki ko ko mutumin da yake dabir mai jemewa shine kamar da yazo cikin hadisi idza dubigal ihab jemewa al musuki ya an ce al musuka wato jam'i ne na al masku ana nufin wato fata kenan allati hiya al julud gashi nan malam ya kawo shi yace wanda ake nufin al julud wato fata kenan fala yakhfa suqutuhu malam yace wannan magana baya boyuwa faduwarta kinan ba magana ce mai karfi ba li du'fi hadhihi alqira'a saboda qira'a ce mai rauni wa shududiha kuma qira'a ce shadda bata cika sharuɗa a karbe ta ba kinan sai zaman to ana ayi amfani ita wajen tafsiri amma ba a yusta'al nasu biha amma ba a karanta cikin sallah kuma wato ba dole bane ma'ana da ta zo da ita ya zaman to tunda bata inganta lafazi ba dole sai an yi aiki da wannan wannan ma'anar malam yace to wallazi yatabadaru ila ila dhihnil musannifi abinda yake gaugawa zuwa cikin kokwalwan munsifi mai mai yin adalci kenan anna majmu'al ayataini in an hada wadannan ayoyi guda biyu dalla yana nuna ala anna lafzal miskin shi lafazi na miskini mushakkikun an gane ko mushakkik ya an ce mushakkik sai mai taqiqi wanda littafi yasa number 3 yace al mushakkik Ahmad bin Muhammad Badawi kenan yace huwa al-lafdhul mawdu' li ma'na shine lafazin da wajen malaman usulul fiqh an gane ko da malaman usulul tafsir al-lafdhul mawdu' lafazi ne wanda an ka aza shi li ma'nan ga wata ma'ana kulliyin ya hadi mukhtalifin fi mahallihi amma an yi sabani a inda za a dora shi wa misaluhu kamar misalin shi an-nuru haske fa huwa lafzun lafazi na wudi'a li ma'anan an aza shi zuwa ga wata ma'ana kulli wanda ya shafi dukkan haske li'annahu yashmalu nura shams domin ya shafi hasken rana wal qamari da hasken wata wal misbahi da kuma hasken fitila wa ghairiha da waninsu waninta walakinahu sai dai yakhtalifu yana bambanta fi hadhihi al mahal a cikin wuraren da za a dashi bil kasrati ta fuskar yawa aw al qillati ko ko karamci aw shiddati ko ko karfin hasken aw wad du'fi ko ko raunin sa sannan kuma kawo littafan da mutum zai dibawa don ya gare su ina fata an fahimce ni ya ce kana iya dubawa cikin wanzur al-mahsul na imamun razi da kuma sharhin tanqihul fusul na imamul qarafi da kuma al-bahrul muhit na az-zarkashi cikin usulul fiqh ba al-bahrul muhit ba na abu hayyan tauhidi cikin tafsirin al-qur'ani yace to wa qawluhu mushakkik waqa'a fi safha kenan yazo a safha ta 269 ta ibnu taymiyyah an gane ko mushkilun wa kaza fil mawdi' al ati almuhimmu da ya nuna ne yana da rikitarwa kidan kamar wasu suna ganin ma mallam ba sai yayi amfani da wannan kalma ba ina ganin haka yake son yace to wanga lafazi dai mushakkik ne li tafawuti afradihi domin su miskinai wato sun bambanta fa yasduqu biman indahu ma la yakfihi kina ana amfani da kalmar ga wanda baya da yana da wani abu amma bai ishe shi ba bi dalil ayatul kahfi saboda aya ta suratul kafi wa man huwa lasiqun bit turabi da wanda kuma ya dan faru kasa bai da komai kenan laraba in sun ce mutum kamar mutum da talauci masa yawa ko zai kwanta bai da tabarma a kasa zai kwanta sannan ana kiran talakawa bani ghabra da larabci ƴaƴan kasa ma'ana waɗanda ba su da komai ba irin ƴaƴan kasa ba da cewa ƴaƴan kasa irin wannan kalma ta zamani cewa dan kasa mai haƙi a bisa doron a kasar sa yace to lasiqun bit turabi la shay'a indahu bai da komai bi dalili ayatul baladi saboda aya ta albalad kashtiraki ash-shamsi kamar tarayyar da rana ta yi wa siraji da kuma fitila fin nuri a cikin haske ma a tafawuti ma tare da cewa hasken ya bambanta na rana ya fi na fitila washtiraki thalji kamar tarayyar thalji wato kankara ko mu ce glass galas kenan da faransanci wal'aji da kuma al'aji shine haƙoran giwa fil bayadi a cikin wato haske ma a tafawuti ma tare da cewa sun bambanta والمشكك ما لن يتشي كلمة المشكك إذا أطلق إذا أنك أنفاني لإتا ولم يقيد an gane ko ba a yi mishi kaidi ba bi wasfil ashiddiya da sifa ta nuna mafi karfi to kaga nan kamar mun shi yasa sun kace malam bai dace amfani da shi ba domin nan an ce za mataraba kiran ko an yi kaidin shi da mafi tsanani shi yasa sun kace bai dace malam ya amfani da wannan kalma anan ba bi wasfil ashiddiya ba a yi mata kaidi ba da sifa ta mafi karfi in sarfa ila mutlaqihi sai ya koma zuwa ga kawai mutlaq na suna an ce miski mai tsananin talauci mai tsakiyar talauci mai babban talauci ba a dai bayani ba malam yace hadha ma zahara wannan shine abin da ya bayyana wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah wal faqiru shi ko faqiru aidan kalima ta faqiri kuma qad tutliqu al arab laraba suna amfani da wannan kalima alaman indahu ba'd al mal ga wanda yake da wato sashen dukiya ka qauli malikin kaman magana wato malik kenan imam malik wa min shawahidihi daga kuma cikin dalilan da ke nuna wannan a yaren larabci qawlu ra'i numair maganar ra'i numair wani sha'ir ne da yace ammal faqiru alladhi kanat halubatuhu kina amma alfaqir shi talaka alladhi wanda kanat halubatuhu wanda taguwarsa haluba wanda ana yawan tatsatta kenan siga ce ta mubalagha kuma an ce mata haluba an ka ƙara ta'un kuma saboda ƙarin mubalagha kamar da ake cewa allama kamar da wasu malamai lugu suka ce to wafqal iyali ta ishi iyalinsa an gane ko su sha su kushi falam yutrak lahu sabadun amma ba a bar masa ba wato sabad in an ce sabad shine alwabar alwabar kuma shine wato asuf ana iya cewa wato sufi kenan wato fata ko kuma gashin wato gashin fatar dabba kenan da ya tatsa wannan bai da komai ya ci tufasan mahu faƙiran mala ya ce kira shi talaka ma anna indahu haduba tare cewa yana da taguwa mai yawan nono kadra iyalihi gwargwadon wato iyalinsa kenan shi ne abin da mala yake sun ya ce kenan sai zamanto da fakir da miskin duka dai suna nuna wanda yana da wani abu wani lokaci ko bai da komai sai zamanto kenan mushakkak ne ko kuma ya zamanto mushtarak ne ana iya amfani da shi dole sai ɗalibi ilimi ya karanta waɗannan lafuzza yadda ake dirasatul alfaz da mushakkik da mushtarak mushtarakul lafzi da mushtarakul ma'nawi da musallasul lughawi da kuma ad-did al-addad ya karanta su da sauran lafuzza da al-mutaradif da al-mutawati duka ya karanta su dai saboda wato ya san ma'anarsu in an faɗe su ya san me ake nufi da su kafin ya je ya fassara irin yadda wato ran shi ya ba shi da ya ga dama irin wato ran yadda ran sai yake so to wannan shi abin da ya kawo amma abin da zamu dan ƙara shi ne wadansu malamai bayan wasu sun ce fakiri yafi miskini wasu sun ce miskini yafi fakiri zancen da an ka fi ɗauka dai shi fakiri ya fi talauci don saboda an ce amma safinatu fakanat lima sakina kenan miskini tana yawa ina da wani abu sannan kuma abin da ya kamata mu fahimta malamai suna cewa da kalima ta miskini da faƙiri da kalima ta imani da musulunci kullama ishtama aftaraka wa kullama aftaraka ishtama'a idan an ka hada su to ma'anarsu ta bambanta idan aka kawo ɗaya ba a kawo ɗaya ba to ɗaya ya shiga cikin ɗaya kina in an ka kawo alfaqiru ba a kawo almiskinu ba to miskini ya shiga ciki in an ka kawo almiskinu ba a kawo faqiri ba to faqiri ya shiga ciki amma an ka kawo faqiri da miskini to sun bambanta sai dai wasu sun ce miskini ya fi talauci wasu ka ce kuma faqiri ya fi talauci duk da yake abinda an ka fi ɗauka wato faqiri ya fi miskini talauci tunda an ce amma safinatu fa kanat lil masakina su waɗannan miskinai suna da wato jirganyar ruwa kinan suna da abin da ba zai ishe su ba malamai suke cewa Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin kaga da sai Allah ya bambanta su ya ka fuqara ya ka masakin kuma ya fara da fuqara waɗansu malamai suka ce saboda sun fi talauci wasu suka ce a saboda su ne suke da wani abu amma dai saboda sun fi talauci ya fara da su shine fitowa a zahiri saboda wurin bukata ne za a taimaka sannan haka kalima ta imani da musulunci yanka ce imani ya shafi ayyukan da zuciya za ta yi kamar imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da kuma ranar ƙarshe da kuma kaddara ta alkhairi ko ta sharri an gane ko in an ce musulunci kuma ya shafi kalmar shahada da sallah da zakka da azumi da hajji duk da yake kalmar shahada ita ma tana cikin imani sai dai nan ana batun faɗatta a baka shi ko imani kudurta ta da yarda da ita a cikin zuciya domin munafikai sun faɗe ta amma kuma ba su yi imani da ita ba Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun kaga sun faɗa a musulunci amma ba ta sha su musulunci ba saboda musu imani da ita ba ina fata an fahimci kenan sai zaman tana da janibi biyu janibin musulunci a zahiri da janibin kuma tauhidi a zuciya ba su kudurta ta ba ina fata an fahimce ni to shi yasa Allah subhanahu wataala ce qalat al a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kaga laraban kawai sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani yace a'a ku ce wato lam tu'minu bi ku imani ba walakin qulu aslamna ku ce mun musulunta kina a zahirin ku dai ku musulunta amma a batini dole sai yau da gobe cikin aiki za a gane wanda ya musulunci na gaskiya shi yasa ake cewa wani aslama fa hasuna islamuhu ya musulunta ku musulunci shi ya kyautata ma'ana ya dage akan musulunci bai yi ridda ba to wannan shi dai ne ya kamata mu gane abin nan kina an ka kalma ta imani ba ka musulunci ba musulunci ya shiga ciki an ka kalma ta musulunci imani ba ka imani ba imani ya shiga ciki amma in an kasu daban-daban to kuma sai zaman to sun bambanta shi yazo yazo cikin hadisi da sayyidina Umar a cikin sahih Muslim al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri shi ko al-islam yace an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila kaga nan sai ya bambanta su to wannan shi ne abinda zamu iya karawa a gurguje wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba zamu shiga ne a cikin suratu shams suratu shams a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha mai tahqiqi wanda littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai sa number 2 kenan ka diba karkashin number 2 zaka ga bayani ko mu ce numero 2 malam yace sun biya ta hadhihi sura an sanya ma wannan sura suna fil masahifi a cikin alqur'ani fi wa fi mu'dami kutub at-tafsir da kuma da yawa daga cikin littafan tafsiri suratul shamsi biduni wawin ba tare da an kawo wawin ba wanda ta zo a farkon surat kenan wa kadhalika anwanaha at-tirmidhi wa haka tirmidhi yayi mata unwani kenan ya bude da bayani kanta fi jami'i a cikin littafin sa al-jami' biduni wawin ba tare da wawin ba fi nuskhatin sahiha kenan a cikin wato nuska littafin da aka rubuta nashi kenan sahihatin ingantatta min jami'in tirmidhi daga cikin jami'a na imamu tirmidhi littafin sa kenan wa min aridatil ahwazi da kuma aridatil ahwazi libn al-arabi na ibn al-arabi sharhin da yayi ma wato sunan tirmidhi an gane ko ko jami'u tirmidhi wa anwanaha al-bukhari kuma imamu al-bukhari yayi mata unwani suratu wash-shamsi wa duhaha bi hikayati lafdh al-aya ya kawo lafazin aya an gane ko yayi hikayar lafazin aya وكذلك سميت في بعض التفاسير هكا أنك سيامة سنة أتكن سورا تفسيري وهو أولى أسمائها كنا وانا شيني ما في واتو تنتنتا daga cikin sunayenta shine aula li'alla taltabisa alqari domin kattar kice ma bai karatu bi surati idh ash-shamsu kuwirat da sura idh ash-shamsu kuwirat al-musammatu wadda an kas al-musammati wadda an kasanya ma sura suna suratu takwir surati takwir وهي مكية بالاتفاق إتا ونن سورة والشمس مكية دا اتفاق مالمي ألف هاء كان انتهى بيان يا قاري من التحرير والتنوير دا كن تفسير التحرير والتنوير يكاوان مسألة دا متاشا كانت مسألة تفرقو مسألة دبو ايا دا تريد ايا دا تسئن دا بكوي أتكلم تافين أسئلة القرآن المجيد ما لا ينتي فإن قيل إلى أنك كيف نكر الله تعالى النفس يا أكي الله يكاو نفس نكره kiran kalma ta annafsu duna sa'iri ma aqsama bihi amma banda abin sauran abin da ya rantsuwa da shi kamar yadda muka tattauna kan wannan mas'ala a cikin suratul fajri wa layalin ashr layali su kadai anka kawo na kira sauran anka kawo su ma'arifa haythu qala ta'ala inda Allah ya ce wa nafsin Allah yana rantsuwa da rai wa ma sawaha da abin da ya daidaitar da ita to nan wadansu sun ce ma wato masdariya ce kinan wa taswiyataha da daidaita ta wasu sun ce ma bi ma'ana allazi kenan wallazi sawaha da wanda ya daidaitar da ita ina fata an fahimce ni to da yake ma nan in an ce mausuliya ce suna cewa ana amfani da ita da ghairil aqil to ko wanda ya daidaita rai shine Allah subhanahu wataala shi yasa wadansu kace a kira ta masdariya amma kuma idan muka kuma cin babin aqida ai shi Allah ba a kamanta shi da halittu ba a cewa Allah subhanahu wataala ghairil aqil dan wannan kafirci ne karara Allah bai da hankali kaga wannan magana ai ta yi muni sai dai a ce a'a laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ya ce to kulna za mu ce li'annahu domin shi la sabila babu hanya ila lamil jinsi a kawo lamul jinsi li'anna nufusal hayawanat domin rayukan dabbobi ghairal insani ba irin rayukan dan adam bane kharijatun an zalika kharijatan an zalika sun fita daga hukuncin rayuka irin na dan adam bi dalili qaulihi ta'ala saboda Allah ya ce fa alhamaha sai Allah ya cusa mata ya sanya mata ita wannan rai fujuraha wato bijire wata an gane ko ko fajircinta wa taqwaha da kuma wato taqwa shine tsoron Allahnta sai malamai suka ce to nan fujur kamar da malaman lokacin suka yi bayani kalima ta fajara shi ta nufi abu ya tsage kidan rayuwar da bata bin Allah kamar ta tsage ta fankare ta lalace taqwa kuma ta nufin alwiqaya kariya kamar ta samu kariya wala sabila ila lamil ahadi babu eh, hanya a samu lamul ahadi a ce an nafsu ya zama to rai guda li'annal murad domin abinda ake nufi laysa nafsan wahida ba rai guda bace ma'huda wadda an ka sani ita kadai ake nufi kidan nan babu dama a kawo aljinsi ta shafi dukkan rayuka jinsiya ko ko ahadiya domin ba rai ɗaya ake nufi ba tunda ita aljinsiya tana nufin jam'in rayuka jinsin rayuka kinan ya koma jam'i malam yace to wa ala qauli man qala akan fadar wanda yace innal murada minhu abinda ake nufi nafsu adam alaihi salam rayuwa ta annabi adam fattankiru littafhimi to nan da an kawo ta nafsin ba a ce an nafsu ba an ka kawo ta lil ahadi tunda tana iya dauka ahadiya anan to fattankiru da an ka kawo ta na kira littafhimi don girmamawa ne wa ta'zim don kambamawa ne wa ta'zim da girmamawa kama sabaka fi suratul fajr kama yadda ya gabata a cikin suratul fajr da malam ya kawo wato wannan bayani to wannan shi ne abin da malam ya kawo karkashin wannan mas'ala idan muka dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab a mas'ala ta 229 malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala fa alhamaha sai Allah ya tusanya mata fujuraha fajircinta wa taqwaha da tsoron Allahnta malam yace ya dullu wannan ya nuna ala anna Allah ta'a anna Allah cewa Allah subhanahu wata'ala tabbas Allah subhanahu wata'ala huwa alladhi yaj'alu al-fujur shine yake sanya fajirci wa taqwa da kuma tsoro fil qalbi a cikin zuciya wa qad ja'at ayatun wadansu ayoyi sun zo tadullu ala anna fujur al-abd cewa fajircin bawa bijire sa wa taqwahu da tsoronsa bi ikhtiyarihi da zabin sani wa mashi'atihi da wato sonsa ka qaulihi ta'ala kama fatar Allah subhanahu wa ta'ala fastahabbu al-ama al-huda inda Allah ya ce samudawa wa amma samudu fahadainahu samudawa mun shirye da su fastahabbu al-ama al-huda sai suka fifita wato makamta akan wato shiriya an gane ko to kaga nan akwai abin da malaman balaga suke kira al-ihtibak ihtibak shine a kawo kalma sai ba a kawo kishiyar ta ba ita ko ta biyu sai a kawo ta ba a kawo kishiyar ta ba kenan kamar kalma hudu ne sai an ka saki su domin al-hubuk yana nufin wato saka daga nan an ka samu wasu sama'i zatul hubuk sama ma abuciya girgije girgijen da ke haduwa kamar an sake shi an sahi cikin juna kenan asalin shi fastahabbu al-ama ala al-ibsar ko kuma fastahabbu al-ama ala ad-dalala domin kishiyar huda ad-dalala ne kishiyar al-ama kuma al wato abin da ne al-ifsar gani kenan kuma yana da yawa a cikin alkur'ani suratu fussilat aya ta 17 to yana nuna dai yau samudawa sun zabi shari'a sun zabi wata makamta kenan bata akan shari'a wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wata'ala ishtaru ad-dalalata bil huda inda Allah ya ce waɗannan sune suka yi musanya suka sai bata da shari'a an gane ko ma'ana sun kai musanya sun ka bada shiriya suka dauki bata wadansu malamai suka ce to ai su kafirai ba su taba zama akan wata shiriya ba in mun dauki aya wasu sun ce ta shafi munafikai ne kadai ko sun ce a ta shafi kafirai ta shafi munafikai to idan mun ce ta shafi haka kafirai to su kafirai wace shiriya suka bayar tunda su ba akan shiriya suke ba malamai suka ce saboda kullu mauludin yuladu alal fitra kowane ana haifar shi ne akan fitra kuma Allah ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala kowa ya yarda da tauhidi kafin ya zo a wannan duniya kamar da ayoyi suka yi bayani to suratul baqara aya ta 16 da kuma aya ta 157 da yace ishtarawu dalalata bil huda ta 16 fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin ta 157 ulaika alladhina ishtarawu dalalata bil huda wal adaba bil maghfira fama asbarahum ala an-nar malam yace to wa nahwi zalika da wani wani wannan irin waɗannan ayoyi da suke nuna dan adam kamar shi ya zaɓa mukan shi wato bata malam ya ce wa hadihil mas'ala wannan mas'ala hiya allati ita ce wadda dalla fiha waɗanda sun kabace a cikin ta alqadariyatu wadda ta mazhaba ta aqida da ake kira alqadariya an gane ko wanda suke gina bawa yana da izinin yayi abu tare da sai Allah ya sai sai Allah sai hukum wato yana iya yin wani abu ba tare da wato hukuncin ubangiji ba ba cikin mulkin Allah bai na iya yin zaɓin makashi abin da yake so na bata wal jabariya da jabariya da sun kace dan adam bai da izinin ya zaɓi wani abu kawai komi ka gani cilas ne dan adam haka ne zai yi malam yace amma qadariya su qadariya wanda sun kace dan adam na iya wani abu cikin umulkin Allah ba tare da Allah yana da iko akan shi ba fa dallu ma da ce sun bace bit tafriti saboda sun yi sakaci haisu za'amu saboda sun riya sun fada sun ci annal abda shi bawa ya khluqu amal nafsihi yana halitta aikin kansa istiqlalan cikin karan gadon kansa da incin kansa min gairi ta'sirin ba tare da wani tasiri ba li qudratillahi da qudrar Allah fihi a cikin sa wa amma al-jabariyya su ko jabariyya kaga al-qadariyya daga al-qadaru ne kaddarawa kamar dan adam ya kaddara maka shi abin da yake so su kuma amma al-jabariyya su ko jabariyya kamar daga al-jabru ne cilastawa fadallu ma da yace sun bace bil ifrat lokacin da sun ka keta da iyaka shine ifrat haithu za'amu surriya inji malaman zauri kenan sun faɗi magana ba wani dalili sun kace annal abda shi ba wala amala lahu aslan bai da wani aiki hatta yu akhadha bihi balli ma akama shi malam yace wa amma ahli sunna sai dai su ahli sunna wal jama'a falam yufarritu busu yi sakaci ba walam yufritu kuma busu ketare iyaka ba fa athbatu lil abdi af'alan sun tabbatar ma bawa ayyuka ikhtiyariya na zabi wa min ad-daruri abinda yake ne daruri tilas kowa ya yadda da shi inda jami'il uqala'i a dukkan wurin masu hankali anna al-harakata anna al-harakata lirti'ashiyya cewa motsi al-irti'ashiyya na makarkata kamar wanda misali yake makarkata ko yake da ciwon makarkata ko idan da adam ji tsoro yana makarkata ko yayi farin ciki kwarai yana makarkata ko ko da yake makarkata laysat kal harakati al-ikhtiyariyya ba ɗaya take ba da wato motsi irin na zabi domin wanda yake makarkata zaka ga bai da wato inci akan wannan abu malin yace to wa athbatu sai ahli sunna sun ka tabbatar anna Allah shi Allah khaliqu khaliqu kulli shay'in shi halicci komai fa huwa khaliqul lil khaliqul abdi Allah shi halicci bawa wa khaliqu qudratihi shi halicci ikon sa wa iradatihi ko shi halitta mishi wato niyyar sa wa ta'thiru qudratil abdi kuma suka wato tasirin kudrar bawa la yakunu ba zai kasance ba illa bi mashi'atillahi ta'ala sai in Allah ya so haka fal'abdu bawa wa jami'u af'alihi da dukkan ayyukan sabi mashi'atillahi ta'ala da niyyar Allah ne bayuwa ya aikata wani abu Allah bai so wannan abin ba ma'a annal abda tare da cewa shi bawa ya fa'alu yana aikatawa ikhtiyaran zabi da zaɓinsa bil qudrati da iko wal iradati da kuma niyyarsa allataini waɗanda guda biyu da kudrar da kuma niyyar khalaqahum Allah fihi Allah ya halicce su a cikin dan adam an gane ko fi'lan ikhtiyariyan wato aiki ne khalaqahum Allah fihi fi'lan Allah ya halicci aiki a cikin su ikhtiyariyan na zabi yusabu alaihi ana ba bawa lada in ya aikata alkhairi wa yuaqabu kuma ana masa ukuba in ya aikata aiki na sharri mallan yace mallan yace walau faradna da mun farlanta mun dauka cewa anna jabriyan mai akida ta yan jabriya an gane ko nazara sunniyan yayi jayayya ya tattauna da mai akida ta ahli sunna fa qala al jabariyu sai dan jabariya yace wanda ya dauki akida cewa dan adam bai da wani zabi hujjati li rabbi hujjata ga ubangiji na ana kula in ce inni lastu mustaqillan bi amalin ni ban kebantu ba ban zama to mai yanci ba game da aiki na wa inni la budda an tunfada fi ya mashi'atuhu dole ne mashi'ata Allah sai an zartar da ita a kaina wa iradatuhu da niyyar ubangiji abin da ya so ala waf ala wafqal ilmi akan daidaita ilimin Allah al-azali na tun azal fa ana majburun ni an tilastar da ni fa kaifa yu'aqibuni ya Allah zai min uquba ala amrin akan wani al'amari la qudrata li banda iko an ahida anhu in kauce masa fa inna sunniya mana yace ahlus sunna mai aqida ta ahlus sunna yaqulu lahu zai ce da shi kullul asbabi allati a'taha dukkan sabubban da Allah ya ba almuhtadin wanda sun ka shari'a a'taha laka ya baka ja'ala laka sam'an Allah ya baka ji tasma'u bihi wanda kake ji da shi ko mu ce kunne wa basaran da ido ko kuma gani tafsiru bihi wanda kake gani da shi wa aqlan da hankali ta'qilu bihi wanda kake hankalta da shi wa arsala laka wa arsala wa arsala laka rasulan ya turo maka manzo wa ja'ala laka ikhtiyaran Allah ya baka zabi wa qudratan da iko wa lam yabqa ba'da zalika ba abin da ya saura illa tawfiq sai dacewa wa huwa milkuhu al-mahad dacewa kuma mulki ne na Allah al-mahad tatacce na Allah ne bai tarayya da shi da kowa in atahu in ya baka fa fadlun falalaci wa in mana'ahu in kuma ya hana ka fa adlun adalci ne kama ashara lahu ta'ala kamar yadda Allah ya ishara zuwa wannan bi qawlihi inda Allah ya ce kinan wajen fadarsa qul falillahi alhujjatul baligha kace hujja cikakka tana wajen Allah wadda ta kai matuƙa kenan falau sha'a da Allah ya so la hadakum ajma'in da ya shirya da ku gaba daya suratul an'am aya ta 159 me yasa bai so shirya kuma saboda yasa akwai wanda ba su da yi masa biyayya ko an ce su yi biyayya ba sa yi to ko dan adam kuma shi na ukuba ga wanda bai masa biyayya ba balle Allah kuma shi yasa Allah ya ce yan wuta ko da sun ga wuta an kace a dawo da su duniya sun kace za su tuba in sun dawo ba za su tuba ba haka Allah ya faɗa ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ونكون من المؤمنين أو تكراء التي بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون da an dawo da su da sun koma akan wannan bannar su ta kafirci ba za su tuba ba kidan kaga Allah ya san waɗannan mutane ba za su yi masa biyayya ba to kai kai ma wanda gwamnatoci na duniya suka yi ukuba ga waɗanda suka saba musu suka kai su gidan kasu ko ko wasu ma gwamnatoci suka yi wasu gwamnatoci uku ba saboda sun saba musu saboda kasashen su sun fi nasu karfi to balantana Allah subhanahu wataala malam yace ya'ani abinda a wannan aya take nufi inda yace falausha alhadakum ajma'in anna milkahu milkin shi ne an gane ko littaufiqi wato mulkin shi mallaka shi ga datarwa hujjatun hujja ta ba daga tun wanda ta kai matuƙa alal khalqi ga halittu faman utiyahu wanda Allah ya ga dama bashi fa fadlun falalaci don baka ma baka ba Allah komai bai halice ka yi maka ni'imomi wa man man wa man ahudu wanda Allah ya bashi fa adlun adalci ne Allah domin abin da nashi ne ga dama in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka kuma ko da adam hakiki hakiki cewa da abinsa in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka kuma ba a ba abu sai wanda ya cancanta da shi shi yasa larabawa suke cewa la tanfuru dur bainal khanazir kakka zuba zinariya gaban aladu don busan darajar ta ba walamma tanadara abu ishaq al isfira'ini isfira'ini isfira'ini wani abu da ake kira wani malami da ake kira abu ishaq al isfira'ini da ya yi jayayya ma abdul-jabbar al-mu'tazili tare da abdul-jabbar dan mu'tazila qala abdul-jabbar abdul-jabbar yace subhana ya tsarkaka man tanazzaha anil fahsha'i wanda ya tsarkaka ya wanda ya wato tsarkaka kenan tanazzaha ma'ana ya tsarkaka ko ya nisanta daga alfasha Allah kenan wa qasduhu abin da yake nufi annal ma'asi cewa sabo kasarikati kamar sata wa zina da zina bi mashi'atil abdi wato son bawa ne shi ya zaɓi makanshi haka ba tare da Allah yana so ba ba tare da cikin mulkin Allah bai aikata ka bi mashi duna mashi'atin lahi ba da son Allah ba wannan abu abu cikin mulkin sa li'anna Allah domin shi a wajen shi Allah a'ala shi an mafi daukaka wa ajallu kuma shi an mafi girma min an yasha alqaba'ih ya so mummunan abu ya abkufi za'amihim a cikin riya wasu ke a cikin maganar su da aqidar su فقال أبو إسحاق سي أبو إسحاق يتشي كلمة حق كلمة تشي تغسكيا أريد بها باطل أما كريا أكن في دئتا kaga mutum zai faɗi gaskiya kamar yadda mu'tazila da suka zo suka ga za a yaki khawarij afwan sai suka ɗauko qur'ani suka ce la hakima wato illa Allah ba mu yi hukunci sai Allah kina yi hukunci da alqur'ani sai na ali yace kalimatu haqqin urida biha albatil kalma ce ta haqqin lalle ba a yi hukunci sai da alqur'ani amma ƙarya suka yi son da suka samu tarawar da su banna kamar yadda da yawa daga cikin mutane suke fakewa da addini ko da ayoyi su fassara da irin yadda ransu yake so don su cimma wani burin su na duniya Allah subhanahu wataala ya san kowa malin yake cewa sun maƙala sai ya ce subhana man shi abdul jabbar kenan al-mu'tazili subhana man la yaqau fi mulkihi illa ma yasha sarki ya tabbata ga wanda ba abin da zai afkuwa cikin mulkin shi sai abin da ya so fa qala abdul jabbar an gane ko a sai shi abu ishaq ya ce subhana man la yaqau fi mulkihi illa ma yasha illa ma yasha kenan sarki ya tabbata ga wanda baya afkuwa a cikin mulkin sa sai abin da ya so فقال عبد الجبار سي عبد الجبار يتي المعتزلي أتراه يخلقه shin kana ganin ya halicci aiki wa yu'aqibuni alaihi kuma yamin uquba idan na aikata shi fa qala abu ishaq sai abu ishaq yace atarahu taf'aluhu jabran alaihi shin kana ganin cewa ka aikata wannan cewa jabran alaihi ka tilasta shi ko ko ya tilastar da kai ne a anta rabbu wa huwa al-abdu shin kai ne ar-rabbu ubangiji wa huwa al-abdu shine bawa tunda har za ka yin wani abu wanda cikin mulkin shi bai bai kafi karfinsa fa qala abdul jabbar sai abdul jabbar yace ara'aita inda ani ilal huda shin kaga cewa in ya kira ni zuwa ga shari'a ya turo manzanni kenan da tafai wa qada alayya bir rada kuma ya hukunta bazan yi imani ba ya hukunta mini ar-rada halaka atarahu ahsana ilayya am asaa shin zaka ga cewa ya kyautata min ne ko ya muna min fa qala abu ishaq sai abu ishaq yace in kana alladhi mana'aka in ya kasance abinda Allah ya hane ka minhu daga gare shi milkan laka abu ne naka faqad asa'atu ya munana wa in kana lahu in kuma nashi ne faqad fa in ataka in ya baka fa fadlun falalaci wa in man aka in kuma ya hana ka fa adlun adalci ne fa buhita abdul jabbar sai an karin jayi abdul jabbar aka kidimar da shi aka sashe kawaici yayi shiru wa qala al hadiruna wadanda ahalarci ana tattaunawa sun kace wallahi mun rantsi da Allah mali hadha jawabun wannan bai da amsa shikenan sai aka kare da shi mai taqiq wani littafi yace kadiba cikin tabaqat ash-shafi'iyya al-kubra da kuma fathul bari tabaqat ash-shafi'iyya kidan mujalladi na hudu shafi na 261 da shafi na 262 a tabaqat da shi mai taqiq littafi Ahmad bin Muhammad Badawi da kuma Fathul Bari mujalladi na 13 shafi na 151 nan ma a tabaqat da yayi aiki da ita waja arabiyun wani balarabe yazo ila amr bin ubayd zuwa ga amr dan ubayd wa qala lahu yace ud'u Allah li ka roƙan mini Allah an ya rudda alayya himaratan ya maido mini wato jaka kuma ana kiranta al-atan da al-hamza jaka ko jakka suriqat minni wadda aka sace mini fa qala sai yace Allahumma ya Allah inna himaratahu lalle jakashi ko jakarshi ko jakkashi suriqat an sace ta walam tulid sariqataha Allah baka so a sace ta ba kidan ma'ana an yi sata tun da shi a ganin shi in an yi wani abu na afkuwa cikin mulkin Allah Allah bai so shi ba fardudha alaihi Allah kamar domin shi ita fa qala lahu al-arabi sai wannan balarabin kauye yace kaga ma shi ba wani mutum ne mai sani sosai ba yace ya haza ya kai wannan kuffa anni du'a'aka al-khabith ka kame min wannan addu'a ta ka shine kuffa al-khabith mummuna addu'a in kanat suriqat in an sace ta walam yurid sariqataha kuma Allah bai so a sace ta ba ma'ana kenan abin ya afku cikin mulkin shi ba tare da iko ba faƙad yuridu raddaha to tana yiwa ya so ya dawo da ita wala turaddu kuma za a maido da ita ba tunda an yi abin ba cikin wato mulkin sa ba mai taqiq wani littafi yasa wato number 2 yace kadiba cikin al-ibana al-kubra na ibn batta kuma kadiba cikin sharh usul i'tiqad ahli sunna wal jamaa na imam al-lalaka'i an gane ko mujalladi na hudu shafi na 816 da shafi na 817 yace kuma da sharh al-aqida at-tahawiyya na ibn abil iz duk zaka ga waɗannan bayanai malam ya ce to wa qad rafa Allahu iskal hadhihi mas'ala Allah ya dauki rikitarwa ga wannan mas'ala duk abin da zai rikitas an gane ko kina abin da zai rikitar a cikin wannan mas'ala bi qaulihi ta'ala da Allah ya ce wa ma tasha'una ba za ku so wani abu ba illa an yasha Allah sai in Allah ya so shi ba abin da zai abu cikin mulkin Allah sai in Allah ya so shi ko ka so abin Allah bai so shi ba zai kasance ba suratul insana ayat 30 wa takwir da kuma suratul takwir kenan wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima a cikin suratul insan da kuma wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin a cikin suratul takwir aya ta karshe sai a yi hattara masu har da alkur'ani ka aji ana wata sura a fada cikin wata sura malam yace fa asbata lil abdi mashi'atan Allah ya tabbatar ma bawa yana da mashi'a yana so wa sarraha kuma ya fada karara ko ya kururutas in ji malaman zauri bi annahu cewa shi Allah ya ce la mashi'ata lil abdi bawa bai da wata mashi'a ko abin da ya so illa bi mashi'atillahi sai da mashi'a ta Allah jalla wa ala Allah wanda yake jalla ya daukaka wa ala kuma a ce ya daukaka duka da tana nufin urubi fa kullu shay'in kone komai sadirun ya fito ne an kudratihi daga kudra ta Allah wa mashi'atihi da kuma son Allah jalla wa ala wanda yake ya daukaka kuma ya daukaka wa qawlihi da fatar Allah qul fa lillahi al-hujjatul baligha shi ma wannan da tabbatar da cewa wato kinan Allah ya warware wannan matsala qul ka ce fa lillahi al-hujjatul baligha hujja cikakka ta Allah ce fa law sha'a da Allah ya so la hadakum ajma'in da ya hada shi da ku gaba daya sai dai ya san waɗanda ba za su shirya ba su cancanci shirya ba bai ba su ba kamar yadda in ka san dan adam bai cancanci abubuwa za ka ba shi ba ko a nan duniya to ina ga Allah da ya san gaibi malam ya ce to wa amma ala qauli man fassara al-ayatul karima in mun tai akan wanda ya fassara wannan aya mai daraja bi anna ma'ana cewa ma'ana ta aya fa alhamaha fujuraha sai Allah ya tusanya mata fajircin ta ita rai wa taqwaha da tsoronta annahu cewa abin da ake nufi bayyana da ha tariqal khairi Allah ya bayyana mata hanya ta alkhairi wa tariqash sharri da aya ta sharri kamar yadda Allah ya faɗa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mala yace to fala iskala fil aya to nan babu ma wani iskali babu wani rikitarwa tun da bayani ne akai wa bi hadha al ma'ana da kuma wannan ma'ana ne fassara ha jama'atun min al ulama wadansu malamai suka fassara wannan wannan aya an gane kuke nan suka riba cikin tafsirai akwai malaman da suka tafi akan sabanin wannan ra'ayi malam duk ya kawo waɗannan maganganu don saboda adalci na ilimi da ilimi baka ba wai magana guda ce akwai karkashin wannan aya ba kai malam ya ce karshe wal ilmu inda Allah ta'ala hakikanin ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce ilimi ba gare mu yake ba da yana wajen mu da lokacin da muka yi bacci to ina ilimin yake to wannan shine karshen bayanin da malam ya kawo sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta 1198 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan anka ce aina jawabul qasami ina amsa ta rantsuwa da anka da anka ce wa shamsi aka yi rantsuwa ana rantsuwa Allah yana rantsuwa da wato rana kenan to kuma ba a kawo jawabin ta ba kulna yace qala zajjaju shi malam zajjaj yace daga cikin malaman lugha wa ghairuhu da waninsa innahu wato jawabin kasar kenan shine qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha man zakkaha wa hudifatil lam an shafi lamun li tulil kalami saboda magana ta yi tsawo kenan wal washamsi laqad aflaha man zakkaha asalin magana take nan wa qala ibn al-anbari ibn al-anbari yace jawabuhu mahzuf mahzuf amsa an shafe ta ina fata an fahimce ni shi da abinda ake so a ce an gane ko kina an shafe sai kowa ya kaddara shi daidai abin da yanzu kinan latub asun da za a tayar da ku domin suna ganin cewa ba za a yi kiyama ba ko abin da ya kama da haka malam yace wa qala az-zamakhshari shi imamu az-zamakhshari yace a cikin tafsirin sa al-kashaf taqdiruhu wato yadda za a kaddara shi la yudamdimanna Allah Allah zai yi raga-raga kamar da yace fadamdam kenan ala ahli makkah da mutanen makka li takdhibihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin sun karyatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama damdama kamar yadda ya raga-raga ala samudin da samudawa li takdhibihim salihan domin sun karyatar da salih alaihi salam aminci Allah ya tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim tsira ta Allah tabbata a gare shi shine alaihi salam kenan qala yace shi imamu zubakhshari kenan inji malam wa amma qad aflaha man zakkaha amma jumla ta qad aflaha man zakkaha yace to fa kalamun tabi'un lima qablahu kenan magana ce wadda ta bi abin da ya gabace ta ala tariq al-istitrad akan uslubi hanya kinan salo na istitrad yawaita magana kana tsakan magana sai ka tsara tsawaita magana don saboda akwai buƙatar haka wa laysa min jawabil qasam fi shay'in aw zai imamu zubakhshari qad aflaha man zakkaha ba jawabul qasami bane wannan shine abinda wato imamu zamakhshari wato ya fada to wannan shi ne abinda ya kamata mu fahimta an gane ko to wannan kenan sannan kuma idan muka duba wannan kalima ta damdama malaman suke cewa duk cikin muqama duk kalmomin da akwai cikin alqur'ani zaka iske yayi amfani da waɗannan kalmomin da mushtaqqa cikin su kamar ma'ana kalima ko mushtaqqa dinta amma banda kalima ɗaya ababu cikin wato muqama gaba ɗaya cikin Qur'ani akwai ta amma cikin muqama babu ta duk da yake yayi amfani da wasu kalmomi wanda babu cikin Qur'ani amma dai duk kalmar da akwai cikin Al-Qur'ani zaka iske irin ta ana iya samun ta wato a cikin muqama wannan kuma ba shi ke nuna cewa ba wannan ba shi ke nuna cewa kuma usulubin mai muqama ya kai usulubin Al-Qur'ani don magana muqama magana da adamci shi kuma Al-Qur'ani maganar Allah ce to amma nan abin da ya kamata mu fahimta ita ce kalma ta damdama babu ta cikin muqama wannan abar farko kenan sannan kuma idan muka duba ƙarshen wannan sura sai ya ce fala ya khafu uqbaha da kuma wala ya khafu uqbaha imamu nafi' da imamu ibn amir da imamu abu ja'far sun karanta fala ya khafu da fa'un sannan kuma sauran sun karanta wala ya khafu don haka sai kai hattara ka san wace kira'a ce mutum yake karantawa da ita kamar wajen a cikin suratul abin nan cikin suratul ash-shu'ara inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fatawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin innahu huwa as-sami'u al-alim akwai qira'a fatawakkal kuma akwai qira'a wa tawakkal to wani in yaji qira'a da bai sani ba sai ya zabo da cewa ai wannan qira'a babu ta to da haka sai ai hattara ɗaliban ilimi wani lokaci ana samun irin wato wannan sabani ina fata an fahimce ni inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم واتو إمام نافع ده إمام أبو جعفر ده إمام ابن عامر سن كرنتا فتوكل sauran kuma ƙurra sun karanta wa tawakkal kamar yadda nan ma da nafi da abu ja'far da ibn amir su sun karanta fala ya khafu sauran sun karanta wala ya khafu to sannan kuma fala ya khafu uqbaha ko wala ya khafu uqbaha in ka diba ibn jarir tabari ya kawo maganganu guda biyu na malamai cewa waɗansu sun ka ce wala ya khafu ko fala ya khafu wato baya tsoron ukbaha abin da zai biyo baya shi wanda soke taguwa Allah dan kan zagin kafin rai wanda ganin ya isa rajulun mani'un fi qaumi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi mutum ne wanda yake mara mutunci kuma yana da wato hali na mutanen sama na mutane suna ba shi kariya sai je soke taguwa Allah bai ji tsoron abin da zai biyo baya ba ko kuma wala ya khafu uqbaha wadan sun kace a'a ya khafu gamiri shi na kuma zuwa ga Allah Allah bai jin tsoron yayi raga raga da Yahudawa dan babu da Samudawa domin babu wanda Allah subhanahu wataala yake tsoro na fata an fahimta to duka dai wannan tafsirin din ba su karo da juna ba sai dai ana iya cewa tun da an ce fadam da ba alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha damiri shi kuma zuwa ga Allah ya fi fitowa a fili amma ko an ce shi wancan ashqaha din idan ba a sa ashqaha domin kafiri yayi fito na fito da Allah kuma suna cewa ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ya kai salihu in kaga dama ka zo mana da abin da kai da alƙawari kinan kaga ba sa tsoron wato hukuncin Allah wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba da zamu tashi wato akanta wato sura ta kare sai suratul layl idan muka duba cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajubatuha number 1 mai tahqiqi wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yake cewa sun biya ta hadhihi sura an sanya ma wannan sura suna fi mu'dhamil masahif a da yawa daga cikin alkur'anai wa ba'd kutubi tafsir da tashin littafin tafsiri suratul layl suratul layl kina aka sanya mata suna suratul layl biduni wawin ba tare da wawin ba da tazo kinan farkon sura wa summiyat fi mu'dham fi mu'dham kutubi tafsir kuma an sanya mata suna da yawa daga cikin littafin tafsiri suratul layl بإثبات الواو أن تبت الواو وأن ونها البخاري إمام البخاري يا سنيامة أنواري يا فار بياني كنتا والترمذي لكم الترمذي سورة والليل إذا يغشى an gane ko wahiya makkiya ita kuma ta sauka ne a makka fi qaulil jumhur akan maganar jamhuri na malamai wa iqtasara alaihi kathirun min al-mufassirin da yawa daga cikin mufassirin sun faɗi wannan kidan su faɗi sabani ba cewa wasu sun ce ta sauka ne a madina kinan akwai sabani tana yawa saboda sabanin bai da karfi ne an gane ko alifun ha'un kinan intaha wannan bayani ya kare min at-tahrir wa tanwir daga tafsiri na at-tahrir wa tanwir to idan muka duba sai malam ya kawo bayani karkashin wannan mas'ala yake cewa a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab a mas'ala ta 230 malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala inna alaina lil huda lalle shari'a akan mu take ala tadullu ala wato kama abu ya dan cilis akan ka an gane ko malam yace to ya dullu wannan yana nuna ala anna Allah cewa shi Allah iltazama ya daukan makan shi ala nafsihi akan kansa ya lazimta ma kansa alhuda shiriya lil khalqi gabayi ma annahu ja'at ayatun kathira tare da cewa ayoyi da yawa sun zo ta dullu ala adami hudahu tana nuna Allah bai shirya su ba li ba'dhin nas ga sashen mutane ka kaulihi kamar fadar Allah wallahu la yahdi al fasiqin Allah ba zai shirya da mutane fasikai ba suratul ma'ida aya ta 108 irin wannan lafazi ya zo da suratul tauba aya ta 24 da kuma aya ta 80 a cikin suratul tauba da kuma suratul saffi aya ta 5 wa qawlihi da inda Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah ba zai shirye da mutane azzalumai ba ya zo a cikin suratul baqara aya ta 250 wato da takwas kenan da kuma ali imrana aya ta 86 da kuma suratul tauba aya ta 19 da kuma aya ta 109 da kuma suratul saffi aya ta 7 da kuma suratul jumu'a aya ta 5 duk wannan la yahdi alqawm wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin ya zo wa qawlihi da kuma inda Allah ya ce kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim ya za a yi Allah ya shirin da mutane baya waɗansu mutane wanda kafaru sun kafirci ba'da imanihim kenan bayan sun yi imani al-aya ayata wato 86 a cikin suratu ali imran ila ghairi zalika min al-ayat da waɗannan waɗannan ayoyin wanda suke nuna cewa Allah ba zai shirin da mutane ba misali da kuma inda Allah ya ce wallahu la yahdi alqawm kafirin a cikin suratul baqara Allah bai shirya mutane kafire ba duk dai fasikan da zalumin duk an ci ba za a shirya da su ba to kuma shirya ya ce tana akan mu mun dora maka mu malam yace to wal jawabu amsa huwa ma taqaddama shine abin da ya gabata min annal huda cewa ita shirya yusta'malu ana amfani da ita fil qur'ani a cikin alqur'ani khassan ma'ana keɓantatta kenan wa amal da ma'ana da ta haɗi fal musbatu wato shirya wadda an ka tabbatar al'amu shirya ce wadda ta haɗe kowa da kowa walmanfiyu wadda an ka kore alhasu keɓantatta wa nafiyul akhassi kore keɓantacce la yastalzimu nafiyal a'ammi baya lazimta cewa an kore wanda ya haɗi in ka kore kaɗan ba shi ke nuna ka kore duka ba in ka kore ka kore sashi ba shi ke nuna ka kore duka ba amma in ka kore duka ka kore sashi an gane ko kinan shari'a ta bayani ake nufi kamar inda Allah yake cewa wa amma samudu fa hadainahum samudawa mun yi musu bayani ba mun shiryar da su ba inna hadainahu sabila kaga nan bayanin nufin mun yi musu shari'a ta tawfiki bane yace in ma shakiran wa in ma kafura da an shirya da shi da bai zaman to shakiran ba wa bai zaman to kafuran ba ina fata an fahimce ni shine ma'ana wato al'am al-khas kuma an shiryar da shi akan hanyar ta shiga wato aljanna ina fata an fahimce ni kamar yadda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya shiryawa kuma yace yana shiryarwa na ba ta an fahimci inda ce yana shiryarwa ma'ana yana bayani wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ma'ana ce wato am amma ko al-ma'na al-am inda kuma yace baka shiryarwa innaka latahdi man ahbabta ma'ana baka iya dora wani akan shirya wato ka sashi a cikin addinin musulunci dole sai mun bambanta tsakankanin wato waɗannan wato ma'anoni malam yace to amma ala qauli man qala in an tafi akan fadar wanda yace inda ma'anar aya abinda ake nufi da aya anna tariqal ladhi hanya wadda take yadullu alaina wanda yake nuna Allah wa ala ta'atina wanda yake nuna da'a Allah huwa huda ko nan ba ana nufin hanya wadda za a kama baga ta inda zaka tsaya ka zo ka iske Allah a nan bayani wanda zai saka gane ubangijin ka shine abinda ake nufi don ba wani gari Allah yake balle a ce ga inda za a tsaya a garo inda Allah yake wanda yake nuna kenan yake nuna Allah da da'ar Allah huwa huda shine shirya laddalalu ba bata ba an gane ko kinan wanda yake cewa abinda ake nufi hanya wadda take nuna Allah inna alaina lal huda lalle tabbas akwai hanya wadda take nuna mu take nuna hanyar mu waɗansu fassara akan haka wa qawli man qala da wanda yace inna ma anil aya abinda ake nufi da aya anna man salaka tariqal huda wanda ya kama hanya ta shari'a wasala ila Allah zai kai zuwa ga Allah in ka dauki wannan fassara fala ishkala fil aya aslan babu ishkali domin cewa wanda ya kama hanyar da zai kai Allah lalle zai kai wato ga shari'a ta ubangiji kuma zai kai har zuwa aljanna ko kuma wanda lalle tabbas akwai hanya wadda take kai zuwa ga a fahimci ubangiji lalle tabbas akwai irin waɗannan hanyoyi kenan nan babu wato iskali abu na ƙarshe wanda ya kamata mu karkare da shi shine da Allah ce inna alaina mun lazimta maka mu to ai Allah babu wani abu dole gare shi fa'alul lima yuriduni a'a nan kamar da malamai suke cewa kamar yadda in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti wajen babu adwatu tafsir da kuma abinda sheikh ibn uthaymin shi ma ya tabbata wannan naman ta inda faɗi wannan cewa nan ana nufin ba wajibi bane akan Allah dan ba wanda isa cirista Allah amma in ɗaukan makan shi abu to ba laifi zai iya yi don shi ɗaukan makan shi amma ba don wani abu ya zan wajibi gare shi ba kamar da ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha kaga ciris ne ma'ana ba wai don akwai da yake ciris da Allah ba shine yayi niyya shirya kuma amma rabbuna alladhi a'ata kulli shay'in khalqahu thumma hada sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada wannan hidaya ce amma hadda dabbobi hidaya khassa kuma ita ce wanda ake ma wato masu imani yan uwa musulmi saboda lokaci yayi mun halin sanan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh